الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا جمعة goma ga watan ramadan ko hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2026 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka sani sannan kuma muna cikin suratu yunus a jiya mun fara bayani daga aya ta abin nan aya ta saba'in da hudu kenan sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malan Allah ce thumma ba'athna min ba'dihi rusula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين na'am kamar yadda muka sani muna ɗan taɓo waɗansu matsaloli da suka shafi azumi musamman kuma abubuwan da ake ganin suna karya azumi na zamani to waɗannan matsalolin yau za mu shigo cikin matsala ta farko wadda za mu fara da ita shine wato abubuwan da suke shiga cikin jiki mun ce dama abubuwan da suke karya azumi ko abin da yake shiga jiki ko abin da yake fita idan kai haka sauran dubbayin nan ne za a ƙara an gane ko don mu zo da abin da sauki to sai malamai suka ce akwai wani abu da ake kira bakhahur rabbu rike da kyau larabcin zamani ne wani abubuwan akwai rikici cikin su duk da yake kalmar tana yiwa ka san asalinta a larabci amma abin da ake nufi da ita a zamani sai baka wahala bakhahur rabwi da kuma bakharul oxygen shin yana karya azumi ko ko baya karya azumi ko in ce suna karya azumi dan abubuwa ne guda biyu ko ba sa karya azumi shin me ake nuhi da bakhakhur rabu shi kanshi ko ba karan bane kalima ta bakhakhu an gane ko siga ce ta mubalagha an gane ko mithlu qatal an gane ko dammar an gane ko to in yazo fa'al siga ce ta mubalagha to wani fi'ili ne a cikin larabci ake cewa bakha ya bukhu an gane ko sai a ce bakhan sai a ce wato siga ta mubalaga bakha kenan wannan fi'ili mai yake nuhi da yanka ce bakha ya bukhu laraba suna amfani da wannan suna bashi ma'anoni daban-daban amma dai ma'anar da an ka sani gare shi in an ka ce bakha ya bukhu shine ghatta ba ma'ana gatta shine yayi minshari ko yayi saraga idan mutum yana bacci yana fitar da wani abu to ana cewa bakha idan yayi wannan sannan kuma wani lokaci laraba in sun ce bakha ya bakha ya bukhu u'jiba bi nafsihi ma'ana yana jiji da kansa sannan kuma bakha ya bukhu shine rasha rasha shine kamar a ce ka yafa an gane ko ko ka yayyafa bari mu ce yayyafawa an gane ko to shine ma'anar bakha to shi wannan bakha ɗin kai hattara a larabci akwai fi'illai guda biyu da suke kama da shi akwai baha da larabci ba baha ba baha ya buhu baha ya buhu bari in faɗa mashi da kyau shine sakana abu ya kwanta ina fata an fahimce ni kuma cikin larabci akwai baha ya buhu kai hatara shi kuma wannan fi'ilin yana nufin tagayyara shay'u in an ce baha shay'u abu ya canza ko kuma ya ɓaci kuma ana cewa bahal insan ta'iba dan adam ya gaji sannan baha shay'u ai saka na wahada abu ya kwanta ban san ko ana fahimta ta ba kenan baha akwai baha akwai baha akwai baha to shi baha abu ya kwanta shi ko baha yana iya ɗauka abu ya kwanta ko ɗan adam ya gaji ko kuma abu ya abin nan da suna abu ya lalace amma shi baha yana ɗaukar ma'ana ko minshari ko mutum ya yi jiji da kai da kansa ko kuma an yayyafa wani abu to shi baha hudin ga shi ne na abin da matsalar da muke ciki a kanta na baha kenan mun ji wannan da kyau yawwa shi kuma bahahun rabu shi ne wani abu wanda rashu in an ce rashu shine abin da an ka yayyafa akwai masu cututtuka waɗanda an yi wani magani wanda shi ba sha ake yi ba mu maido hankalinmu da kyau ba sha ake yi ba an gane ko idan ka ji wani abu zai taso ma musamman masu ciwon huka tarin fuka sai kaga an ba su wani magani da wani abin nan ya taso sai su ɗauko sai su ba da fes fes fes sai mi sai abin ya kwanta shi idan mutum yana da azumi ya yi amfani da bakahun rabu alajikan mallantun da zamanin annaba da sabai ne babu wannan maganin shin wai akwai azuminsa ko babu ke sa malamai ba bacci suke ba to abu na biyu kuma bakahun rabu sai an rabu da larabci shi ne mai karuwa abu shi kuma bakar al-oxygen bakar shi ma siga ce ta mubalaga in tabe a larabci akwai bakara ba bahara ba da haƙarami a haƙarami mai ruwa bahara to wannan fi'ilin yana da babi guda biyu ana cewa bahara ya kuma ana cewa bahara ya amma duk ma'anarsu tana zuwa ma'anar abu ɗaya shi ne bine ne fahuwa abhar in an ce abhar shi ne abin da hayaƙin shi yake tashi shi yasa za ka ji an ce bahara baharatil bi'iru misali ko mu ce alƙidru afwan bakaratul ƙidru ma'ana tukunya tana ta farfasa har abin da ke cikinta yana min yana fita hayaki yana fita kuma ana cewa bakaral ma'u ruwa ya tafasa har ya fara abin nan tashi kenan ya koma hayaki hayaki an gane ko to amma kai hattara akwai wani fi'ili mai kama da shi ba ma'ana su ɗaya ba shi wancan bakara ko ka ce yabharu ko yabkhuru babu fataha wa kataba kenan shi kuma wannan bakhira yabkharu fa huwa abkhar aidan shine abu yayi wari ko yayi doyi shi yasa in an ka ce albakharu ana nuhin doi ko doyi kamar yadda kana suke cewa in an ka ce bakh albakhru shine abu ya koma wato kamar surati ya koma hayaki ya tashi a abin nan sai ka rike kaga akwai bambanci tsakanin maimi sannan in an ka ce albuhur ana nufin turare na hayaki ina fata an fahimce ni kuma ya an ka ce bakhara shay'a ka mai da abu ya koma kamar hayaki an gane ko shi yasa kuke ganin ana kiran jiragen ruwa albakhirat da abin da yasa ake ce musu albakhirat saboda jiragen ruwa na da ana amfani ne da gawayi an gane ko sai a kunna musu wuta to akwai wani nau'i kuma wani lokaci wanda ruwan ne ake tafarfasawa sai injin din ya kama aiki sai hayakin na tashi sai ana kiran su mi albakhirat jam'in shi sai a ce bawakhir kuma ana kiran su almakhirat don ya zo mawakhir mawakhir fihi li tabtagu min fadli wancan mawakhir daga makhara ne shine ya ratsa ruwa ai shaqqal ma shi kon ga bawakhir daga tashi ne abu yana hayaki ina fata ana fahimta ta to amma kai hattara akwai wani yare da suke cewa bakhara shay bakhara lahu wani yare ne ashe ya ya bauta mishi to kaga an ka ce bakhara lahu nan ba zancen turare ake yi ba ya yi masa ibada kaku ga yi ma wani Allah ibada mi kafirci ne wani uslubi ne na wasu masu muna na aƙidu suke amfani da wannan kalima amma an ce bakharal makan ana nuhin yayi mi yayi turare ko yayi hayaki a wannan wurin ina fata an fahimci ni sannan ana cewa bakhara lahu kuma in dai ba na ibada bane ana nufin kayi ma mutum turare ma'ana ka san in bako ya zo kamar misali za ku iske ana cewa to bar a yi masa dan turare saboda ɗakin ya yi mi ya hayaki to kun ji dai kalma ta bakharul oxygen to shi ko bakhar siga ce ta mubalaga daga bakhara yabkharu shine abu mi shine abu ya tashi ya koma kamar hayaki hayaki ma'ana akwai wani idan mutum bai da lafiya muna ganewa lumfashin shi ya rauni akwai wani abu na oxygen da za a sa mai sai ya rinka jawo gas yana mi yana sa mishi a cikin jiki saboda ya samu ya lumfashi to idan mutum an ka sa mishi wannan abin shin akwai azuminsa ko babu malamai sun ka tattauna ina fata an fahimce ni malamai suke cewa an gane ko cewa wannan mutum ya yi amfani da wannan abin na tarin fuka ya fesa shi ko kuma mutum an samu wannan oxygen kun san abin da suke kallo shi oxygen din in an sama ai sanyi gare shi wannan sanyin kuma dama ai asalin ruwan da muke sha hydrogen ne an gane ko da oxygen suka haɗuwa su bada ruwa kenan idan yana shiga can cikin cikinka ruwa sun shiga kenan shin ya karya azumi ko bai karya azumi ba to shi yasa dai malamai da dama sun tafi cewa wannan bai karya azumi an gane ko sun kace domin wannan hayakin da yake shiga cikin wato cikin huhunka ko mu ce hancinka an gane ko bai isa zuwa ga alma'ida mu rike da kyau ba cikin wato tumbi yake isa ba an gane ko sannan kuma sun kace bai karya azumi li'annahu laysa aklan wala shurban shi wannan abin ba ci bane ba sha bane walaysa fi ma'anal akli wash shurbi kuma bai daga cikin abin da zai ɗaukan ma'anar ci ko sha ko da baka ci ba baka sha ba sai abin da ka yi amfani da shi ya zama madadin ci da sha to azumin ka ya kari to amma kuma wannan ai iska ne kawai an ka hura maka kenan da haka ba zai yi ba ba zai karya azumi ba wannan shine abin da kuma sun kai malamai sun kai kiyashin shi akan idan mutum ya shaƙa ruwa ko mutum ya yi mutum ya kuskura bakin shi a lokacin da yake yi mi yake alwalla ai akwai sauran abin da yake saura a cikin bakinsa ko cikin hancinsa da zai karya azumi to da ya kamata a ce kuskura baki da shakarwa sun karya sun karya azumi wannan shine ra'ayin al-sheikh al-allama an gane ko sheikh bin baz rahmatullahi alai da al-sheikh al-allama muhammad bin salih al-uthaymeen mun ji wannan da kyau ko to wannan duk da yake an faɗi wannan malamai sun yi magana cewa wannan baya karya azumi an samu waɗansu malamai an gane ko sun tafi cewa shi wannan abin na fesawa yana karya azumi ina fata an fahimci ni sun ka ce bai halatta ba a yi amfani da shi sai wajen bukata game da shi lafiya to ai dama marashin lafiya shine ke amfani da shi ina fata an fahimci ni to wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin da sun ka kawo sun ka ce ra'ayin su tana yiwa in mutum yayi amfani da shi wannan iskan tana yiwa ya wuce har zuwa ga tumbin mutum kaga dai abin tana yiwa tana yiwa wanda ma'anar taso dai abin nan ina fata an fahimce ni to don haka dai zance mafi inganci don ka kasan wani shi in ba a ka saɓani ba sai ya yi ƙoƙari ya ce ai wasu malamai sun yi saɓani sun taikan kaza a akwai saɓanin amma abinda malamai suka rinjayes wannan shi ne abinda malamai suka rinjayes su ma waɗanda sun ka tafi kan wannan sun ka ce yan akwai bukata ana yi amfani da shi kaga dai ƙarshe dai ba wani saɓani na mai ƙarfi ba mun gane ko amma shi wani son ɗaya shi kai dai ka manta da wani abu shi ma shi kawo a san shi ma yana nan ko ba haka nan ba ne makaho yana ba dan shi kashi yace motsa in jika to wannan ita ce mas'alar da zamu dauka ita kadai sai kuma mu je insha Allah kadan kadan mu rinka dauka waɗannan mas'alolin sai in Allah ba mu iko watakila mun kai karshen su malam ka sake maimaita muna aya saboda mu shiga cikin karatu gadan gadan
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين نعم كما يد مكسني تفسير مينا تفيا أكون ونساري shine abu na farko muna farawa ne da asbabun nuzul in akwai su karkashin aya ko ba haka ba idan babu asbabun nuzul ko ko ba mu kai gare su ba sai mu zo zuwa ga ilmul munasaba saboda yana matsayin arrabtu baina al-madi wal hadir shi ilmul munasabat ko cikin darasi da ake yi a aji akwai shi ustazi in ya zo in sabon darasi ne zai yi a tamhid tamhid don ya yi tahiyatul azhan cikin ilmu tarbiyya suna kawo shi ko kuma in darasi ne wanda ya wuce to sai a yi arrabtu baina darsil madi wal hadir ina fata an fahimce ni to shi ma yanzu kamar yanzu da za a zo da bayani a ce an yi tafsiri a jiya wanda bai zo a jiya ba idan muka tashi haka kawai ba zai iya fahimtar mi ba inda aka sama gaba ba amma idan aka faɗi cewa alaƙar wannan ayar yanzu da ayoyin da sun ka gabata kaza kaga shi na mi shi na an sashi shi ma cikin tsari ko ba kadan bane abinda batu daga cewa order du jour ko to Allah ya kyauta to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa thumma ba'athna min ba'dihi sai muka tura min ba'dihi bayan shi thumma in ji imam ibn ashur a cikin tafsirinsa an gane ko yace littarahi ar-rutbi thumma ba'athna min ba'dihi yace li anna bi'thata ar-rusul kathirina ila umamin talaqahum bimithli ma talaqa bihi nuhan qaumuhu a'jabu min sha'ni qaumi nuhin ma'ana sai Allah kawo thumma dan ta nuna maka cewa at-tarahi jinkiri ma'ana abin jiya mun yi bayani a ƙarshe ƙarshen tafsiri in sun matazzo tufidul atfu ma'at tarahi an gane ko tufidul atfu ma'at tarahi ko ba karan bane amma kuma in fa'un ce tufidul atfu ma'at ta'qib an gane ko idan kuma wawun ce la tufidul atf wala tufidu at-tarahi wala ta'qib wala tartib amma ita da fa'un da da abin nan tufidul atf والترتيب ثم مع التراخي فاء مع التعقيب wannan shine bayanin da mun ka gabatar sa ajiya mun ji wannan da kyau ko ma'ana ibnu ashir ya ce da an ka ce thumma tana nuna an yi jinkiri domin turo manzanni masu yawa an gane ko a turo wannan a turo wannan waɗanda mutanensu kuma sai suka yi mi sai mutanensu suka yi musu mu'amala irin wadda suka yi ma annabi nuhu ya ce to wannan ya fi ba da mamaki daga mutanen annabi nuhu an gane ko ma'ana abin da ya faru bayan annabi nuhu ya fi ba da mamaki bisa ga abin da ya faru a zamanin annabi nuhu me yasa ya ce saboda kamar dai al'ummomin sun ci gaba da karyatar da annaba har ya zan ɗabi'a a kansu ba sani ko mun fahimta ba an ce misali mutanen annabi nuhu sun karyata shi kuma sai aka ce to kamar wani za a ce to waɗanda suka zo bayan su fa sai Allah ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl shikenan kenan su ma sun karyata to kaga nan dai ma'ana an yi intiqali bari don saboda mu gane alakan wannan aya mai do hankalinka da kyau an tashi daga kissa annabi nuhu zuwa ga kissa annaba wanda suka zo bayan shi intiqalun min qissatin ila qissatin ukhra an gane ko kenan kuma wa'azi na saboda mutanen annabi nuhu sun karyata an faɗi yadda Allah ya yi da su to waɗanda suka zo bayan su suma da suka karyata ya Allah ya yi da su don haka ku mutanen makka ku shiga taitayinku wannan shine alakar wannan aya da waɗancan ayoyin in ka ga dama sai ka ƙara da littafin arrabtu wa tanasub bainal ayatul qur'anil karim muhammad sayyid madi kaga abin da ya ƙara ka koma cikin mushaf daris sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayati shi ma kaga abin da ya kawo karkashin wannan aya saboda ka ƙara in ka samu kuma littafin tanasubul ayat na abin nan fa'iz surayyah sai ka hada da shi shikenan sai da to shi ya tattaro kusan ilmul munasabat na littattafai guda 20 da wani abu ya tattara kaga kawai sai ka zo ka ce to shi ma ya ce kaza ya ce kaza wasu sun ce kaza sun ce kaza sai ka kawo magana goma a ƙarƙashin aya guda to aka sai a ce Allahu akbar wani yana bincike shi ko in ba ya ba bai ma hadin ko ne littafi ne ka san wani in ya sa abu mai amfani to bai san mutane su sani Allah ya kyauta to sai mu dawo cikin jalalaini saboda mu fitar da abin nan mu fitar da ɗaiɗaikun kalimomi bayanin su fassara saboda abin da ya samu ke fassara ɗaiɗaikun kalimomi saboda wanda bai yi zurfi ba cikin ilimin tafsiri wannan ya ishe shi ina fata an fahimce ni kuma don saboda ɗalibin ilimi ya iya fassara ɗaiɗaikun kalimomi don ka iya fassara aya a jumlace ba shi ke nuna ka iya fassara ta ba kalimomin ta ɗaya bayan ɗaya nan da malaman zauri suke gane mutum ya yi karatu ko bai karatu ba saboda wanda bai karatu ba sosai bai iya fassara ba bai son a ɗauko kalima kalima sai ce a yani ma'ana ho jumlatan ba jumlatan muka so ba ai ai malaman tafsiri za su ce maka sharhul mufradat me ya sharhul mufradat a fassara ɗaiɗaikun kalimomi sannan a tashi zuwa gabi a sharhul ijmali kai ko sai ka zo ka ce Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu da ya dibe wata kalma da zai to Allah da shi na nuhin da yayi ai ai kaza ai kaza a'a kalima kalima muka son abi min khilafin ila khilaf kuma kalima kalima shi yasa ka tsaya ka koyi fassara ba laifi bane saboda ka isar da sakon Allah in kana da bukata haka fa amma to almuhimmu sai ce thumma ba'athna kuma cikin jalalain ko muka tura min ba'adihi yace ai nuh annabi nuh mun tura rusulan manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanensu sai mai jalalain ya ce ka ibrahim kama annabi ibrahim annabi ibrahim bayan waye zo bayan annabi nuh ya ce to sai ya ce mi wa hud da annabi hud shi ma ya zo bayan shi wa salih da salih kai hattara da ya ce ka misali ne ya baka bai ce maka su ne gaba ɗaya ba an gane ko to faja'uhum bil bayyinati waɗannan annabawan sun zo ma mutanensu da hujjoji bayyananni an gane ko in ka ga dama ka ce albayyinat an gane ko sifa ce fil asli a cikin larabci yan ce bayyina abu ne wanda yake sifa amma shin yana matsayin sifa ko ko ya tashi ya koma suna waɗansu ka ce albayyinat yan ka ce albayyinat su ne almu'jizat wasu ka ce a'a wannan kalima ta bayyinat asalin shi mu'jizatin bayyinatin ne almuhimmu sun zo musu da hujjoji bayyananni fama kanu li yu'minu ba su kasance ba su yi imani bima kazzabu bihi min qabl ga abin da suka karyata shi can gabani ai qabla ba'athir rusul ilaihim kafin a turo manzanni zuwa gare su an gane ko ba su yi imani ba da abin da ba su kasance su yi imani da abin da suka karyata bima kazzabu bihi min qabl dan kafin manzanni su zo ina fata an fice ni suna akan shirka kuma da manzanni suka zo suka ce mi suka ci gaba da shirkarsu shi yasa Allah ce fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl shi yasa suka ce sawa'un alaina aw afta am lam takun min alwa'izin innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'adhab al'alim an gane ko to bari mu duba mai jalalaini da ya kawo wannan fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qablu ay qabla ba'thir rusul ilaihim kadhalika kama haka ne natba'u an gane ko nakhtimu ko in an ce natba'u sai ka ce nakhtimu ko ka ce muna rufewa ko ka ce muna yumkewa in ji malaman zauri yumkewa an gane ko muna yumkewa ala qulubil mu'tadin akan zukatan mu'tadina yan ta'adda ashe kagar turawa da suke ce musulmi yan ta'adda ba su ne yan ta'adda ba kahiri wanda bai yi imani da Allah ba shi ne yan ta'adda an gane ko mu'tadi ne kinnan in tabi ala ramma akwai ya umar da an ka shahi al mu'tadi shine mufrad ko ba karan bane mu'tadi ko ba karan bane daga i'tada ismul fa'il al mu'tadi ko ba karan bane ismul maf'ul al mu'tada alaihi mun gane ko to al mu'tadi shine mufrad akwai ya'un ko babu to in suna za a yin jam'i za a ƙara mi wawon da nunun in haratun raf'ina ko ya'un da nunun in haratun mi annasbi wal jar to kaga ya kamata a ce kadhalika natba ala qulubil mu'tadiyin sai an ka shahe ya'un guda in ka taho sai ka kaddara ta a ilmu sarf ka ji ɗaya daga cikin fa'idodin ilmu sarfu ya nuna maka asalin kalima an shahe kaza babu kaza. Allah ce to haka ne muke amin wa iyakum haka ne muke yumkewa ko muke rufe zukatan yan ta'adda fala taqbalul imana in ji mai jalalaini waɗannan zukatan ba za su karbi imani ba kama taba'na ala qulubi ulaika kamar yadda mun ka rufe akan zukatan waɗance ne ma'ana kamar yadda mutanen annabawa ba su yi imani ba an ka rufe zukatansu kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin duk wani dan ta'adda wanda zai zo bayan su haka halin shi zai kasance ulaika yana koma ne zuwa ga mutanen waɗancan annabawa da an ka faɗe shi thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim mun gane wannan da kyau to wanga kaga a daidai kun kalimomi in an kai haka shi wani ya samu nashi rabu mun gane wannan to yanzu sai mu koma zuwa ga waɗansu masail da ke karkashin aya waɗanda za mu iya taɓo su an gane ko thumma sannan ba'athna muka turo fi'ili na ba'atha a lugha yana iya ta'addi kai tsaye yana iya ta'addi da ila in yayi ta'addi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kaga ba'athna rasulan ya zan manzo an gane ko sannan kuma ba'atha yana iya ɗaukar an tura ka sannan yana iya ɗaukar mi yana iya ɗauka an tura ka zuwa ga mutane yana iya ɗauka kuma an tura ka a cikin mutane ana cewa ba'athahu ilaihim kuma ana cewa ba'athahu fihim wa yawma nab'athu fi kulli ummatin an gane ko shahidan ko ba ba ne sannan kuma ana cewa ba'atha ilaihi ya tura zuwa gare shi an gane ko ba'athahu kuma yana iya wato ba'athahu rasulan ya tura shi a matsayin manzo duk dai tana yana yiwa mun gane wannan da kyau dai kenan to thumma ba'athna min ba'dihi rusulan mun tura manzanni zuwa gabanin shi rusulan alaramma nakiratun ne ko ba ka nan bane alif wallam an nakiratu fi siyaqi nan wani siyaqi ne ah a yi bayani mana huna annakiratu fi siyaqil ithbat ba asna jumla ce sabita ghairu manfiya kenan sai ka rike shi yasa kake ganin in malamai na hudun wasu ka'idodi ka kwantar da hankalinka ka gane annakiratu fi siyaqi al ithbati tufidu madha tufidu al ibham annakiratu في سياق الامر تفيد الاطلاق والنكره في سياق النفي او الشرط او النهي تفيد العموم rike wanga da kyau in ba haka ka gane ba to akwai matsala shi suna na kira wanda bai da alifu wallam in ya zo cikin hala halin jumla wadda an ka tabbatas an gane ko ma'ana jumla sabita khabariya sai zama to mujmal ne kaga da anka ce summa ba'athna min ba'dihi rusulan rusulan nakira fi siyaqi al-ithbat wal khabar tufid madha al-ibham suwaye manzannin nan kaga a dunkure yake an-nakiratu fi siyaqi ash-shart an gane fi siyaqi al-amri an gane ko tufid madha al-itlaq an gane ko sallim ala rajulin الرجل هنا ماذا مطلق تو ينظر أنك تكون في سياق النفي والنهي والشرط تفيد العموم تو كاغا wannan sai ka gane wannan to wannan zai baka dama tunda an ce annakiratu fi siyaqi al-khabar al-muthbat an gane ko an gane ko tufidu madha al-ibham ya zo a dunkule to cikin qur'ani kana buƙatar ka san su waɗanne annabawa ne sun ka zo bayan annabi nuhu domin ja'a mubham yahtaju ila ma yufassiluhu aw yahtaju ila ma yuzilu hadha al-ibham to daga ciki kaga ya kawo annabi ibrahima tabbata annabi ibrahima ya zo bayan shi ko ba ka nan bane kai in ka ga dama ma sai ka ɗauki ayoyin da ayar da ke cikin suratul an'am ita za ta hiddo maka shi gaba ɗaya domin annabi nuhu in ka ɗauki wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumih ko narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu kaga min qablu ay min qablu ibrahima falamma kana nuhun qabla ibrahima وهذا وكل من تحت ابراهيم من ذريته فهذا يدل على ان جميع هؤلاء الانبياء المذكورين من جاءوا بعد نوح لان ابراهيم يعني هو ابوهم ونوح قبل قبل ابراهيم خلاص ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وعلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين نان كاغا ونغا إجمال دكا رسلا ودنن سنا daga cikin manzannin da Allah ya faɗa cewa sun zo bayan annabi Nuhu a alƙur'anance to thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim mun ka tura manzanni suka zo zuwa ga mutanensu kaga kowane annabi yana da mutanensa shi yasa zaka ji Allah ce annabi kaza ya ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru gashi nan dai wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru faja'uhum bil bayyinati sai suka zo musu da hujjoji bayyananni ina fata an fahimce ni alaramma suka zo musu da hujjoji bayyanannu nan alaramma rike da kyau akwai cikin ƙur'ani مقابلة المفرد بالمفرد ومقابلة المفرد والجمع بالجمع ومقابلة الجمع بالمفرد ومقابلة المفرد بالجمع duk akwai su cikin Qur'ani to amma yanzu dan mu gane kasan wasu abubuwan ma babu lokacin da za a bayanin su to amma anan faja'uhum ala ramma sai mi suka zo musu hum ja'u jami'i ne ko ba jami'i bane adalla hum ha jami'i ne ko albayinat jami'i ne ko ba jami'i ba to kenan ja'uhum annabawa sun zo bil bayyinati da hujjoji kowane annabi ya zo da tashi hujja qabala al jam'i bil jam' mun ji wa da kyau a bari rigima harkokin nan na alkur'ani inda ana bin su a hankali wallahi akwai abubuwan da shubuhoyin da ake son a kawo zuwa gaba suna nan ana tattarawa majalisun ne da turawa na duniya da mustashriqun da waɗansu waɗanda aka gani suna iya tasiri a kasashen musulmai suna nan ana tsarawa fa yanzu haka akwai binciken da nake na gabatarwa wanda muke son za a gabatar da daurori kan shubuhoyin da ake tarwa a cikin alkur'ani tun daga bakar hannasi alal akalla yanzu kadai na kai cin karo da shubha kusan dubu biyar magana gada nake muku to shi yasa akwai abubuwan da ba a rigima yanzu nan mun samu muqabalatul jam'i bil jam'i ta kare ko bata kare ba to a nan kuma bayan an ce muqabalatul jam'i bil jam'i sai a ce eh ala ramma ala tawzi'i ni at tawzi'i ala ramma ha tawzi' wazza'a yuwazzi'u tawzi'an ha rarrabawa ko to me ake nuhi da shi anan dibo annabi ibrahima da annabi hudu lokaci guda sun kai da annabi shu'aibu da annabi salih lokaci guda suka yi to da an ka ce ja'un nan gakkasa tsammanin lokaci guda ne sun ka zo a'a ma'ana kowanne ya zo a zamaninsa zuwa ga mutanensa da tashi hujja sai ka ɗauko wannan ka bashi tashi in ya wuce wannan ka ɗauko ka bashi tashi shine alat tauzi'i mun gane ne ko ba mu gane ba sai Allah ya gane da mu amin amin to faja'uhum bil bayyinat suka zo musu da hujjoji bayyanannu annabi salih ya zo da hujjojin shi wadanda Allah ya faɗa daga cikin su akwai wannan taguwa qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya ko ba haka nan bane sauran annabawa duk dai Allah ya faɗi wanda sun ka zo da hujjoji waɗansu Allah ya faɗi irin hujjojin da sun ka zo da su fama kanu an gani faja'uhum bil bayyinati ma'ana annabawan nan ba haka suka zo ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk Allah bai taba turo wani annabi ba sai Allah ya bashi abinda yake zamantowa mu'jiza akan shi ake imani a zamanin sa shi yasa fir'auna ma da annabi Musa da ya zo ce mai in kunta ji'ita bi ayatin fa'ati biha ba shi yiwa ne ka zo ka ce kai annabin Allah ne kuma babu wata hujja don in dai faɗar magana ne ba shi ne adda wahala ba kafa hujja shi ne ke da wahala yasa don kai ta surutu gidan tv ko gidan rediyo ko a kafa ma kamera kai ta faɗa abin da ka gada ma ba nan ne problem kin yake ba in dai ka kawo hujja ne kuma hujja ingantatta nan ne za a gane wanda ya san abin da ke da wanda bai san abin da ke yi ba qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma ko kawo kawo hujja bai isa ba in ka kawo aya sai mun bincika mu tabbatar da akwai aya in ka kawo hadisi sai mun bincika in hadisin ya inganta ko ya inganta da saura sai mun dibi shin ma'anar da ka kawo nassin na ɗauka ko bai ɗauka ta don kaka ka zo ka kawo muna nassi gashi ya inganta amma abin da ka fitar ba fita ba addalala as-subutu wad-dalala la budda an yathbuta an-nass an gane ko wala budda an tathbuta ad-dalala an gane ko kuma idza thabatat ad-dalala la budda an taslama min mu'aridin shar'iyyin rajih wannan shi ne ƙa'ida ta ilimi amin amin amma kawai a je a ta ɗaukar abubuwa haka nan fa to abin nan ba zai yi ba to sai Allah ce fa ba kanu li yu'minu bima kadzabu min qablu nan fa akwai maganganu da dama domin mai addurrul masun ya kawo maganganu na nahau ya cunkusa cikin wurin ga sannan sheikh al'allama muhammad bin muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a can cikin suratul a'rafi da ya zo karkashin irin wannan ayar ya kawo waɗansu maganganu ya yi bayanin su shi kuma ustazu doktor fadl samar ra'i a cikin at-ta'birul qur'ani shi ma sai kawo nashi bayanai na balaga da wanne za mu hara akwai addurul masun akwai shankiti akwai kuma at-ta'birul qur'ani nahau na nan balaga na nan tafsirul qur'ani bil qur'ani na nan amma shawarar da nake son da bayar bari mu fara da shi addurul masun saboda shi ya kawo nahau da mun kare sai mu je wajen shankiti daga nan sai mu tai balaga eh ka je da zamu bayani to a rike in ni kuskure a tada ni eh in ni kauce ma wannan tsari ah sai a gaya mini to wajen da Allah subhanahu wataala ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl cikin as-sina'atu an-nahwiyya in ka diba cikin ad-durr al-masun fi ulum al-kitab al-maknun na as-samin al-halabi karkashin wannan aya a shafi na 244 zuwa shafi na 245 yake cewa ita wagga aya an yi sabani fama kanu liyu'minu bima kazzabu in tabe wawul jam'i uku a wurin ga kanu wawul jam'i ta farko liyu'minu an gane ko ta biyu bima kazzabu ta uku wawul jam'i ala ramma nawa akwai uku to yaya bayani shike malamai da sun ka tattauna ina fata an fahimce ni sai waɗansu sun ka tafi cewa idan an ka dibi ma'anar ayar an gane ko ad-damiru fi kanu ya'udu ala qaumir rusuli waɗansu malamai sun ka tafi cewa fama kanu shi wannan kanu damirin zai koma zuwa ga mi zai koma zuwa ga mutanen annabawa dan an ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati to fama kanu ai fama kana qaumur rusuli rike da kyau fama kana qaumur rusuli an gane ko liyu'minu bima kazzabu ba za su yi imani ba bima kazzabu ya'udu ala qaumi nuhin kenan sai zaman to fama kana qaumur rusuli liyu'minu bima kazzaba bihi qaumu nuhin an gane ko yawwa kaji magana ta farko waɗansu malamai sun ce sai sun ce bima kazzabu bihi qaumu nuhin ko kuma wadansu malamai suka ce a'a ba a bukatar sai ka ce bima kazzaba bihi qaumu nuhin fama kanu fama kanu li yu'minu bima kazzabu nuh kenan ba sai ka ce bihi qaumu nuhin ba tunda mutanen nuhu sun karyatar da annabi nuhu ina fata an fahimce ni kenan sai ya zamanto fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi kenan bihi ala nuhin nafsihi wasu ka ce kenan bihi bi misli ma a bihi qaumu nuhin wasu ka ce bihi ai bi nuhin domin yu'minu bi nuh wa yu'minu bima a bihi nuhin in ka gara maka ce amana bil amantu bil qur'an kuma ka ce amantu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kenan fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu in ka ce fa ma kanu li yu'minu bus kasance su yi imani ba bima kadzabu da abin da mutanen annabi Nuhu sun ka karyata bima bima kadzabu bihi qaumu nuhin ko ko bima kadzaba bihi bimithlihi qaumu nuhin domin yin imani da Nuhu ya lazimta maka imani da duk manzon da ya zo kafirce ma wani annabin Allah kafirce ma dukkan annabawan Allah ne gaba daya shin mun ji wannan waɗansu daga cikin malamai sun ka tafi cewa a'a ita fa ma kanu li yu'minu an gane ko ba su kasance su yi imani ba ba su yarda da cewa yana komawa ba ne zuwa ga ƙaumu nuhin ina fata an fahimce ni sai ya zamanto fama kana ƙaumun rusuli ba'da nuhin li yu'minu bi nuhin fama kana ƙaumun rusuli mutanen manzanni ba su kasance ba li yu'minu bi nuhin su yi imani da annabi nuhu to ya annabi nuhu ya riga ya wuce abin nuhi tun da ba su yi imani da annabawansu ba to ko da annabi nuhun yake nan ba za su yi imani da shi ba idh law amanu bihi la amanu bi anbiya'ihim ina fatan an fahimce ni taw kenan sai ya zamanto kadzabu ay min min qibali bi asatir rusuli wa qila waɗansu malamai sun kace ad-dama'iru kulluha ta'udu ala qaumir rusuli kaje su malamai sun kace kai ba a rarrabawa a ce fa ma kanu li yu'minu kenan fa ma kana qaumur rusuli li yu'minu bima kadzabu an gane ko bima kadzabu bihi fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qablu kace kawai dukkan zamirin yana komawa ne zuwa ga ƙaumin rusuli kenan sai ka ce fama kanu ba su kasance ba liyu'minu su yi imani bima kazzabu min qablu da abinda sun ka karyata gabani ma'ana kafirai idan annabawa suka zo musu lokacin wa'azi da da'awa sai su yi gaurawan mi karyatawa daga baya ko sun gane gaskiya ne ba za su yi ba ba za su karba ba am yaquluna iftara قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كما كان بني سيالتي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه da kai saurin cewa abu ƙarya ne to kowa ya bayyana gaskiya ne in ba Allah ya gyara ba wallahi baka iya dawowa mun gane wannan kenan sai ya zamanto da yu'minu fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qablu su waɗannan kafiran ba za su kasance su yi imani da abin da sun ka ƙaryata ba dan annabin ya zo sun ce ƙarya yake yi kaga ƙarya su ta ƙari sai sun ka kasa gaskatawa wanga na kawo maka shine don saboda ka gane amma bima kadzabu min qablu an gane ko waggama ana kiranta mausuliya فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا أي بالذي كذبوا من قبل أما waɗansu daga cikin malaman tafsiri kamar ibnu atiyya shi ya tafi cewa wannan ma sunanta masdariya kenan sai zamanto fama kanu li yu'minu ba su kasance su yi imani ba an gane ko bima kazzabu ai bi takdhibihim sai ce ma nam alba'u sababiyya ce ma masdariya ce to tunda masdariya ce da ma da kazzabu masdar za su komawa tunda fi'ili ne kazzaba sai kuma at-takdhibu kenan fa ma kanu li yu'minu bi takdhibihim ba za su yi imani ba saboda ƙaryatawar da sun kai shi yasa in ka ji wani malami ya faɗi wata magana wanga duk dan tsatsakuro mana ni saboda yayi ta kaddara abubuwa waɗanda nan a irin wannan darasin ba za a iya kawo su ba kadiba cikin addurul masul in ka ji wani malami ya kawo ta magana kenan wanda yace fa ma kanu li yu'minu mutanen annabi nuhu bus kasance su yi imani ba an gane ko mutanen manzanni bus kasance su yi imani ba li yu'minu bima kadzabu min qablu bima kadzabu min qablu game da abinda waɗancan mutane a suka karyata sai kai ta mamakin ya an kai fassara ta canza wasu su ce fama kanu ya koma zuwa ga mutanen annabi nuhu wani fama kanu ya koma zuwa ga mi ar-rusul ba laihi bane saboda kadzabu wawun ce al-wawu tufidul ijmal babu nasi na qur'ani wanda ya ce ma fama kanu mutanen annabi nuhu sun wuce mutanen annabawa sun wuce to fama kanu wanne Allah yake nufi ijtihadi ne da ayi ina ba ta mafi ne kai kaɗan ka ce suwa ne ake rufi yanzu mun zo mun ƙari da addurrul masul bari mu ɗauki adwa'ul bayan saboda shi kuma a cikin suratul a'raf ne shankidi ya kawo wannan bayani a cikin suratul yunus bai kawo wannan bayani ba saboda wani lokacin baya maimaita bayani idan ya zo ina fata an fahimce ni shankidi a cikin suratul a'raf an gane ko yake cewa inda Allah ya ce fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl يتي في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير بعضها يشهد له القرآن وقع آية دي كاو تسين سورة الأعراف ميسا نكاو نكاو تأنن شي كما تكن أعراف يكاو تا سبو ما أنا تنا إزوا مي إلي دايا سبو دا سلون قداني دم بمبنشن كداني يتي وانا آية تنا دا ما أنوني دبن دبن كما مالمي سنيمي سنيمي غنغنو يتي تو daga cikin waɗannan ma'anoni anna ma'anal aya فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به mutane cikin alamu zar da Allah halicce suna cikin tsatson annabi Adamu ko ba kanan bane suka ce alastu bi rabbikum qalu bala to amma Allah ya san ƙarya suke yi to fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl an gane ko yace to kuma wannan lalle tabbas ayoyi sun yi bayanin irin wannan innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minuna fassara ta nawa kenan ta farko yace waɗansu malamai sun kace in an ce fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu anna ma'ana al aya annahum ukhidha alaihim al mithaq fa amanu karhan fama kanu li yu'minu bi ba'da dhalika tawan lokacin da Allah ce alastu bi rabbikum kalubala dole ne saboda wannan lokacin suna nan cikin alamun zarra gaban Allah ba wanda ya sai ce kaza amma daga baya sai sun kami sai suka warware wannan alkawali yace to dai da shi da wancan ma'anar duk ɗaya su innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun sun ce sun yi imani gaban Allah amma ba gaskiya suke yi ba sannan waɗansu malamai sun kace anna ma'anal aya فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا أيضا fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qablu ba za su taba yin imani ba da abinda sun ka karyata kenan ko da an zo lahira an kai su sun ga wuta in an ka maido su ba za su yi imani ba walau tara idh wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun waɗansu malamai sun kace a'a fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl ma'ana shi inji shanqiti anna ma'ana al-aya fama kanu li yu'minu bima ja'atuhum ar-rusulu bisababi takdhibihim bil haqqi awwala ma warada alaihim kenan saboda gaugawar da sun kai sun kai saurin ƙaryatawa to shikenan sai Allah ya toshe zukatan bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila falamma zaghu azagha Allahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatbi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna yace ila ghairi dhalika min al-ayati kaga ni ayoyi ne daban-daban sun yi bayanin wannan to nan kaji a tafsirin alqur'ani ma shankidi ya kama gana nawa hudu kaga wani dan dargar karatu kun sa akwai masu dargar karatu fassara guda ya sani amma ya rike ta kuma duniya bai da akwai wata fassara in ba ita ba wannan shine dalilin da yasa ni kawo waɗannan fassarorin daban-daban saboda musan ba fassara guda gare ta ba amin to yanzu a mas'ala ta ƙarshe za mu zo cikin littafin at-ta'birul qur'ani ustadu doktor fadl samar ra'i ya kawo waɗansu bayanai masu muhimmanci ƙarƙashin wannan aya to su ne nake son in ɗanyi bayani saboda ɗalibin ilimi ya fahimci cewa wato abin nan wajen balaga ta alƙur'ani tsakankanin aya da aya ana iya samun kamanceceniya amma sai ka iske cewa wata sura ta zo da wani abu wata sura ba ta zo da shi ba a cikin littafin at-ta'birul qur'ani a saffa ta abin nan التعبير القرآني أصفها تدري دقوم شابيو التعبير القرآني أصفها تدري دشابيو إن بمنتابا أنغاني كو سي أستاذ الدكتور فاضل سامر رائي يتي أتكين القرآني إن كغا أنكاو وني أبو أنشافي شي أو نوري تو أكوي دليل يتي كدوبا Allah ya ce fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qablu a cikin suratul a'raf aya ta 101 amma nan cikin suratul yunus sai ce fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu kaga cikin yunus akwai bihi can kuma cikin a'rafi babu mi bihi kaga mai harda qur'ani ce ma dai za a yi kake ayi can akwai bihi nan babu shi to amma wace balaga ce ta sa an kai haka yace an gane ko in ka diba in ji ustadu dr fadl samar ra'i ya ce wa zalika an al'itlaƙa huwa siyaƙul a'raf ita suratul a'raf ta zo da al'itlaq ma'ana an ce al'itlaq galibin usulubin da ta zo da shi tana barin abu ne sakewa wai ba tare da ta yi taƙayyidin shi ba na an ce al'itlaq ba wajen usulul fiqh ake nufi ba a'a ba a kawo taƙayyidi da wani abu ba an gane ko ya ce wa taksisu keɓance abu ma'ana da ya masa ƙaidi nan yana magana ne a wajen malaman balaga ba wajen malaman usulul fiqh ba huwa siyaqu surati yunusa shine tsarin suratu yunus dibo faqad jaa qabla qabla ayati al-a'raf qawluhu walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard tatami walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibuna kaga sai ce walakin kazzabu bai ce bil bayyinati ba kaga uslubin suratul a'raf shine mi al itlaq sannan kuma a cikin suratul abin nan yace to fama kanu li'minu fi hina anna siyaq fi yunus siyaq adh-dhikri lil itlaq ita ko suratul yunus ta ginu ne akan in an zo da abu sai an yi taqayyidin shi faqad jaa ayatul madhkura wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina kaga can walakin kazzabu ba a ce walakin kazzabu bi ayatina ba amma da sai an ka ce wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina kaga suratu yunus tana zakuwa da at-taqyid aw at-takhsis sannan kuma yace mi yace idan ka diba in ka kalli siyaki na tsakanin waɗannan ayoyi sai kaga cewa an ce summa ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ih a cikin mi a cikin suratu yunus an gane ko amma cikin suratu yunus a anan a araf ne cikin yunus sai an ka ce summa ba'athna min ba'dihim musa wa haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina to menene hikimar da ta sa an kai wannan yace fa zakara fil a'raf annahu ba'atha musa wa fi yunusa zakara annahu ba'atha musa wa haruna kaga nan sai kara da haruna don saboda ita suratul yunus tana son sai ta tantance abubuwa suratul a'raf siyakin ta galibi ba sai an tantance ba ina fata an fahimce ni yace to fanzur kaifa lamma zada bihi fil ayati rabi'a wa sab'in wa zada bi ayatina fil ayati sabi'a wa sab'in zada haruna fi siyaqi fa ayyu diqqatin hadhihi wa ayyu fannin hadha ayyuhan nas ustad dr fadl samir ra'i yana kawo wannan to don haka dai ya bi bayanin da ya kawo ya ce to kuma sai ka gane cewa in ka ga wani abu ya zo a cikin alkur'ani bai zo a wani wuri ba kakka sa tsammanin banza ce ba banza ba ce a'a hikima ce da balaga malamai suna bincike suna bayani in baka sani ba kuma kaka ce shirme na nemi da tafai kai karatu gakka bata maka kanka lokaci ka san shi wani da an faɗi wani abu sai ce kai shirme ne ba a iya ba ba a iya ba ka shekara 20 30 kana ta cewa shirme ne shirme ne ba a iya ba kana nan wuri guda mutane na ta karatu gakka bata maka kanka lokaci Allahumma amin to mala ina ganin mu je aya ta gaba duk da yake wannan aya ta dan ja mu da lokaci thumma ba'athna min ba'dihim
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نعم idan muka duba sai Allah ce summa ba'athna sannan mun ka turo min ba'dihim bayan su in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir yace summa lit-tarakhir rutbi kaga summa summa tazu ita ma wagga tana nufin at-tarakhir rutbi daga rutba ne sai an ka shahe ta'un an ka ce ar-rutbi ka gane a cikin larabci kamar makki ne makkatuna abinda an kai nisba zuwa ga makka sai a ce makki madinatu abinda an kai nisba zuwa ga madina sai a ce madani to ar-rutbatu abinda an kai nisba zuwa ga sai a ce rutbi mun gane da kyau ya ce to sun bari tarahin rutbi li'anna bi'sata Musa wa Haruna alaihi assalam kanat a'zamu min bi'sati man sabaqahuma min ar-rusul ma'ana abin da yasa Allah ke ya kawo thumma ba'athna min ba'dihim Musa bayan an yi zancen annabi Nuhu muna ganewa kawai sai an ka kuka ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan kuma sai an ka dawo ka ce thumma ba'athna min ba'dihi Musa saboda yace inji Ibn Ashur tura annabi Musa da Haruna abu ne wanda yake na da girma kwarai da gaske ma'ana cikin annabta su abin da yasa an ka keɓance su ya ce wa hussat bi'ithatu Musa wa Haruna bi dhikri li annaha kanat inqilaban aziman ma'ana kamar wani canji ne wanda ya zo mai girma an gane ko sai ce mi kanin wata tsawuran jadidan fi tarihi shari'a akwai ci gaba wanda yake wato sabo a cikin tarihin shari'o'i wa fi nizamil hadarat al-aqliya wa tashri'iyya da kuma tsari na ci gaba na al'ummomi wanda ya shafi tunaninsu da kuma shari'a ala ayyati hal da an kace rusulan ai annabi Musa yana daga cikin mi ar-rusul to me yasa an kace thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ina fata ana fahimta ta kaga nan zikrul khas ne ba'dal mi بعد العام يدل على الاهتمام به تنزل الملائكة ستمين والروح كاغا اي شي واني ne والروح ملائكة جبريل تو cikin malaiku to da haka annabi Musa ma yana cikin manzanni an kebance shi to amma malamai suna cewa kissa annabi Musa ta yi yawa cikin alkur'ani an gane ko suka ce saboda kamanceceniyarta kwarai shari'a annabi Musa ta yi kamancece ne a babbar shari'a ce don hadda annabawa da sun ka zo sai da sun kai aiki da ita inna an zannar taurata fiha hudan wa nurun ya hukumu bi hannabi yuna babbar shari'a ce to ita ko shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda ta fi girma wadda da ma za a turo annabawan da za su yi aiki da sai tashin duniya kaga sai sun kai tashabu amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khataman nabiyyin babu annabi bayansa mun gane wannan sannan annabi Musa ya tunkari al'umma mai girma saboda mi saboda ga bani isra'ila ga kuma wa ga kuma fir'auna annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma an bashi babban al'umma to saboda kamanceceniya da kuma irin taurin kai da kalubalen da annabi Musa ci karo da shi da irin kalubalen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da shi shi yasa Qur'ani yake yawan da ya ƙare zancen Qur'ani sai ya kawo kissa annabi Musa ko ko da ya ƙare zancen kissa annabi Musa sai ya kawo mi sai ya kawo alqur'ani mun ji wannan da kyau ko to yanzu mu je ilmul munasab abin da mu je cikin jalalaini mu ga mi ya kawo thumma ba'athna sannan muka turo min ba'dihim a min ba'dihi ko min ba'dihim bayan su min ba'dihim bayan su Musa annabi Musa wa Haruna da annabi Harun ila fir'auna zuwa ga fir'auna an gane ko sunan fir'auna an gane ko sun kace suna ne na sarki kamar duk wanda ya rika wannan masarauta suna ne fir'aun shi yasa jam'in su ake cewa fara'ina sun kace asalin sunan shi fir'auna wanda annabi Musa iske sunansa Ri'misis haka sun kace wasu malamai suka ta ce a'a kai fir'auna sunan shi daina amma duk da haka an gane ko akwai wasu ƙaryace ƙaryace da ake yi sai a ce ai wai wani mutum na ya neman ɗa ya neman ɗa Allah bai bashi ɗa ba har yanga rayuwa ta zo ƙarshe sai kullun yana cewa Allah ka bani ɗa ko da abin Allah ka bani ɗa na gari Allah ka bani ɗa na gari kai ran nan sai ya gaje ya yi kusan mutuwa sai ce Allah ka dai bani ɗa ko da ɗan kafir kafir na sai ya ahi fir'auna wai asalin a sanya mishi suna fir'auna wai sunan sha'aunu to in ya je ma mutane banna da aika aika sai ya gudu da an ce aina aunu sai a ce aunu aunu fir sai an kace sunan fir'aun shin hada هذه الخزعبلات إن جبل ربي والترهات والأباطيل والأكاذيب تو المهم دي من تورا النبي موسى دكما هارون إلى فرعون زواج فرعون وملئه دمتاننس شي فرعون قومه كنا الملأ asilin almala'u kaga kalma tana nufin almala'u shine abin da ya cika imtala'a saboda su manyan suke cika taro da masu kuɗin nan da masu matsayin nan da masu ƙarfin faɗa a ji in sun ka zo cikin taro sai ka ga mutum dubu dubu dubu dubaye amma su kaɗai ake gani yamla'una uyunan nasi ko kuma yamla'una almajalis bi qamatihimul wafiya in ji malamai haka sun ka ce ba ni ni ce ba to mun tura shi zuwa ga mutanensa amin bi ayatina da ayoyinmu sai ce mi at-tis'a guda tara in tabe in an ce an tura annabi Musa don Allah ya ce cikin suratul Isra wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il ko ba haka nan bane to amma anan in an ce an tura annabi Musa da ayoyin Allah in tabe at-taura ba ta shiga ciki alarma ka taba jin wannan tau dukkan ji an ce an tura Musa zuwa ga Fir'auna an ba shi aya to banda a taura kun sa abin da yasa saboda ba a ba annabi Musa a taura ba sai bayan an halakar da Fir'auna wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishuna sandan can an kai zancan annabi Musa ya tai a bashi at-taura wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح دوانا كان بعد هلاك فرعون haka ne ko ba haka ba to don haka in za ka faɗin magana ka kawo dalili don haka da an ka ce an Allahumma amin da an ka ce in ka ji an ce an tura annabi Musa zuwa fir'auna to hidda a tauna ciki don a wannan lokacin ba a bada ta ba sai bayan halakar da fir'auna a alƙur'anance amin da amin to bi ayatina at-tis'a amin guda tara fastakbaru sai suka yi girman kai anil imani daga yin imani biha daga ayoyin wa kanu sun ka kasance qauman mutane mujrimina waɗanda suke masu laifi an gane ko wagga aya akwai bayanai karkashin ta da ba za mu iya samun kawo su ba amma dai abinda nake son in ce anan ka ganin malaman balaga sai suka ce anan da Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna an gane ko a cikin suratul mu'minuna za mu zo bayani cikin wato ah, littafin Dr. Sadul Faris Samun Ra'i mura'atul maqam fi at-ta'bir al-Qur'ani anan sai an ka ce Musa wa Haruna in tabe wani lokaci kuma sai an ka ce rabbi Musa wa Harun ko ba ka nan bane فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ولوكتا أتي موسى وهارون ولوكتا أتي هارون وموسى كما تكن سورة المؤمنون سي الله يتي ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون تنسي كان أخاه نمكم بابو أخاه مي الدليل سوكا تي سبو رتان أن يذن تن مي مي الدليل دي ساتا أنك تي وأخاه نمكم با أتي وأخاه با ɗaya alaran ba sannan yasa an ka ce musa wa haruna kuma an ka ce haruna wa musa muna gane wannan to kaga balaga za ta zo ta yi bayanin wannan sannan wa kanu qauman mujrimina ka riƙe shi yasa qur'ani zai zo da abu da sifofi daban-daban mutanen fir'auna an sifanta su da mi da mujrimi da masu laifi a cikin suratul mu'minuna an sifanta su da alin fastakbaru wa kanu qauman alin ko ba haka nan bane masu girman kai sannan kuma sai an kasafanta su da mufsidina falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin an sifanta su da to bacin karo da juna sun kai ba kaga mabannata ne mabannata ne suna aikata laifi masu aikata laifi ne kuma cikin aikata laifinsu sun yi girman kai a bayan ƙasa don haka waɗannan duk sifofin ba su ci karo da juna ba in ba ka gane ba ka kwantarsa hankalinka ka gane in kuma ka bari wato ka rikice shaidan ya da hankalinka sai a juya da kai don haka qaumu fir'auna yasduqu an naqula an naqula alaihim annahum mujrimun wa annahum musrifun wa annahum mufsidun wa annahum alun kullu hadhihi thabatat alaihim kamar yadda abu guda na iya ɗaukar sifa nawa biyu ko uku ko hudu ko biyar ko ba haka nan bane ka ce wani akwai karamci gare shi akwai sallah akwai kyauta akwai kokari akwai kaza akwai kaza shin waɗannan sun karyata juna a to shikenan kuma dama ba a ce ba a ce su masu imani bane kafirai ne balle ka ce sun ci karo da juna cewa an kai masu laifi ne kuma an ka ce yan ta'adda ne kuma an ka ce kaza to dama mai laifi ba dan ta'adda bane sannan dan ta'adda ba mabannaci bane sannan kuma girman kan ba su yi shi bane ai sun zalunci dan su almumi sun bautar da su shi yasa ba sun kace anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun da haka alqur'anu la yukadhibu ba'dahu ba'dha malan lokaci yayi wannan aya kuma akwai dan sauran bayanai zamu batta gobe insha Allahu ta'ala mu tashi akanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh